الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi goma ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyu a sura ta arba'in da ɗaya suratul fussilat za mu tashi darasi na uku aya ta sha tara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya aga zamana wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki yace wa yawma yuhsharu a'da'ul lahi katina ranar da za a tattaro makiya Allah ila nar al-sura sun ta gaba ɗayan su bawu ne da un ana tunkuɗa su sai Allah yace hatta idza ma ja'uha har sai lokacin da za su yi su yi ido hudu da wutar da yi da alaihim sam'uhu sai jin su yarka ba da shi da akan wa autaruhum da ganinsu wa juluduhum da fatotinsu bima kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa mala yake ya kulu ta'ala wa yawma yusharu a'da'u llahi ila an-nari fa hum yuz'un ay udkul li ha'ula'i al-mushrikeen katina wa innam mushrikan yawma yuhsharuna ila an-nar ranar da Allah zai tattara su zuwa ga wuta yuz'una ay tajma'u zabani yata'awwaluhum ala akhirihim zabaniyawa su rika hada farkon su da na karshen su gaba daya kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Maryam wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za mu koro mujrimai gaba daya a kora su zuwa ga wutar jahannama wirdan ai ai dakin suna masu jin kishirwa a wannan lokacin bayan sun shiga cikin wutar kuma kishirwar ta karu su nemi agajin ruwa a ba su ruwan tafasashen ruwan zafi su sha to shine hatta idza ma ja'uha an sai sun je dab da wutar waqafu alaiha sai Allah ya sa a kai da su a gaban wutar sai da alaihim sam'u sai jin ya ba da shi da akan jin da suke shi zai ba da shi da ba bakin sa ake bukata zai wani wa absaruhum da idan su yanzu ba harshe babu lady ba a bukatar sa wajidudum fata jikin su gaba ɗaya ta jikin ita ma ta ba da shi da bima kanu ya amalun kowace ya ubangiji fata da ce ni an yi kaza da kaza da kaza da kaza da ni gaba ɗaya da yani ji ma haka wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana maza anhu mas'ula da jinka da ganin ka dai dauka in ka dau waya ka kuye kana ta abubuwa ko kuma mutum ya je yana kallo ko yana jin wasu abubuwa gaba ɗaya za su ba da jida kanka abinda idan ke gani ido da Allah ya baka baiwa ni'ima Allah ya maka ya kamata ka kalli abin da yake alkhairi ne sannan jinka da Allah ya baka baiwa ce Allah ya ba lokacin da yake mu zaka gane cewa lalle dan gata ne kai to saboda haka wato kai kokari ka ba Allah da wannan ni'imar da ya maka to shine malai yake cewa ai bi amalihim mimma qaddamuhu wa akharuhu za a ba su za su ba da labarin ayyukan su dangane da abubuwan da suka gabatar ko suka jinkirtar la yuskamu minhu harfun waɗannan wato amji da kuma fatar su ba za su koyi komai dangane da abubuwan da suka yi ba to bi za Allah yake ni وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Allah madaukakin sarki yace wa qalu zaka ji suna cewa li juludihim suna tuhumar fatocin su su waɗannan da aka tura wuta lima jahiltum alaina ne za ku kafa shaida akan mu ne za ku bada shaida akan mu qalu sai fatu fatar da jin da ganin su ce an tsakana Allahu alladhi an tsaka kullu shay wanda yake sa komai yayi magana shi ya samu magana ba mu muke ba kuma da martani da haka wa huwa khalaqakum awwala marra sannan wanda ya samu muke magana nan shi ya halitte ku tun karan fari wa ilayhi turja'un kuma gurin sa za ku koma hadisi ya tabbata wato daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda wata rana yake cewa ga aika Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yi min wata basta wata rana Annabi alaihi salatu wasallam ya yi dariya ce mulki fa kala yace ala tasaluni an ayi shay'in bahitu ba kwa tambaye ni me yasa ni dariya ba ya kamata ku tambaye ni me yasa ni dariya ya tambaye ya wata sahabbai haka qalu ya Rasulullahi min ayi shay'in bahit to me yasa ka dariya ya ma'aikin Allah kale da yake ajinti min mujadalatil abdi rabbahu yawm al-qiyamah abin da yake bani mamaki irin yadda bawa wasu bayi za su mutu da ubangijin su ranar al-qiyamah yaqulu ay rabbi kaji bawa ya ce ya ubangiji alayka wa atani alla tazlimani ba kai kai mu alƙawarin cewa ba za ka zalunce ni ba bawa zai gaya wa ubangijin sa haka kala bala ubangiji ya ce haka ne yaqulu zai ce fa inni la aqbalu alayya shahida illa min nafsi to tunda haka ne ba wanda zai ba da shaida a kaina in ba ni akan kaina ba ban yadda kowa ya ba da shaida a kaina ba mutum zai gaya wa Allah haka cewa ni kadai zan ba wa kaina shaida wa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai ubangiji madaukakin sarki ya ce awalaysa kafati shahidan wa bil malaikati kiram likatibi ni yanzu ban yi san zaman ba shaida ba mala'iku ba su san zaman shaida ka ba duk ba ka bukata kawai kanka kake so قال فيردد هذا الكلام مرارا sai ya ubangiji ni dai ni nake so ne wa kaina keda baya san kedar Allah baya san ta malaiku domin ya san bai shuka gaskiya ba saboda rayuwar da kaga mutum yana yi ko yadda ka san wato mutum da ya siyo TV ba za mu ce kasance wanda ya sa a cikin wato DVD abin da zai ga abin da ya siyo ba shi zai ga yana yana ta faruwa ba abin da aka dauka to haka kai ma rayuwar ka take gaba daya duk abin da kai din nan sai ya dawo haka za a dawo ma da ji ka ganci gaba ɗayansa saboda haka a misali da yake da yakimu aladi sai Allah ya toshe bakin tunda ka ce kanka ne zai bada jida to bara bakin da kake mutu da shi bara a hana ki magana wa ta takallama arkanuhu bima kana ya'mal duk sasannin jikin sa sai a ce ku ku ba da jida akan tunda ya ce ba kanka yake ba hannu ai naka ne kafa ma ta kace yawwa saboda haka ji da gani din naka ne fatar jikinka ta kace ya kullu da yake bu'dan la kunna wa suqan saboda haka bu'dan la kunna kuni san ta gare ni wa suqan ko rakka ne gare ku an kunna kunta ujadir eh an kunna kunta ujadir akan ku nake wannan maganar duk wannan mutun da nake idan ku nake so in bada kariya kuma gaji za ku bada shi da akai na bayan fata da ji da gani sun bada shi da akan sa sai kuma ya koma zargin fatar da jin da ganin su yake zargi akan me za ku ba da nira ba ku nake ba ka wani mutum ne ya zo yana yi ai don ku nake yi saboda haka tunda ba ku ji ba kenan yawa saboda haka ga idan Allah ya fada a suratul wato cewa al-yawma naftimu ala abwahihim wa tukallimuna aydihim wa tajadu arjuluhum bima kanu yaktubun eh al-yawma naftimu kaga ya fada a suratul nur sannan ya fada a cikin suratul yasin cewa al-yawma naqsimu ala abwahihim yau za mu toje gaba ɗaya bakunan jami'i ne na alfihi fi wato jami'i ne na baki cewa za mu toje bakunan da hannayen wato kallimu na aidihim sannan mu sa hannayen su ci magana wa tashhadu arjuluhum sannan kafafuwan su ba da jeda bi ba kanu yaktibun dangane da wato abin da suka kasance suna tsawarwarta to shine wato wa qalu li juludi lima shahidtum alaina za su rika cewa fatocin su ne za ku bani shi da akan mu kalu an takana Allahu alladhi an taka kullu shay cewa wanda yake sa komai ya magana shi ya sa wa huwa khalaqakum awwala marra ya halice ku tun karan fari wa ilayhi turja'un kuma gare shi za ku koma sai Allah yake na wa ma kuntum tastajibuna an yashhada alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون Allah madaukakin sarki yace wa ma kuntum tastakbiruna ku ba ku isa ku koye wa Allah madaukakin sarki ba cewa an yanka da alaikum sam'ukum cewa wato jinku da ganinku su ba da shaida akan ku wala bidudukum ko kuma fatocinku ba ku isa ku koye wa Allah ba domin fata da ji da ganin ku duk za su ba da shaida akan ku walakin zanantum sai dai kuna tsammanin cewa annan laha shi ubangiji madaukakin sarki la ya alamu kaseera mimma ta'malu bai san da yawa daga cikin ayyukan da kuke aikatawa ba akwai wanda suke ganin haka in mutum ya kuya yana wani abu dauka yake ai Allah bai ma san wannan abun ba saboda haka in ya kuye shi kenan kawai sai Allah yake ne wa zalikum wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin Allah madaukakin sarki yace wa zalikum zanantum wannan shine irin zanan zatan ku allazi zanantum bi rabbikum wanda kuke yi wa ubangijin mutum ya rika yadda kawai kwakwalwarsa ta gaya mar haka yake tunanin Allah cewa yadda zai kuya a ma'aikatar su ko a gurin aikin su yayi kiya ba a gani ba to haka yake tunanin Allah ba in yayi abu ba za a gani ba irin wannan tunanin da yake wa mutane shi yake wa Allah to shine Allah madaukakin sarki yake wato walakin zarantum anna la la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun wa dhalikum zarantum an wa dhalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum aldaku irin zaton da kuke wa Allah shi ya halakar da ku ai a halaka kun shine aldaku fa asbahtum min alkhasirin shi ka ku zanto cikin waɗanda suke yi asara domin kuna yi wa Allah mummunan zato wanda ba shi ya kamata a yi wa Allah ba sai Allah yake ne فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعفروا فما هم من المعتدين Allah yake fa in yasiru in ma sun yi hakuri fa naru masu wallahu wuta ce dai makomar su in ma sun hakura ita dai za su shiga wa in yasta'tibu in kuka ba da hanzari fa ma hum min al-mu'tadin Allah ba zai karba hanzarin su ba cewa ya ubangiji ya yi mana abuwa daga wannan ba za mu kuma ba mai da mu duniya walau rudu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun domin haka Allah ya ce an'am cewa da za a dada su duniyar ma sai sun koma gidan jiya kwarai kuwa ai kamar mai sai da kwaya ne duk tuban da mai sai da kwaya zai tuban buduru ne Allah zai ce ma ya tuba ya tuba in ya dawo zai kuma siyarwa ina gayawa domin akwai samun kuɗi a ciki samun duniya a cikin yawan gaske saboda haka wannan abun ba kowa ne yake iya hakura da wannan abun ba saboda haka walau ruju la adu limanuhu anhu idza ma da yake sawa'un alaihim asabaru aw lam yasbiru kamar da Allah ya faɗa sawa'un alaihim wato duk ɗaya ne a gare su cewa ko su yi hakuri ko kasi duk ɗaya ne a gare su cewa am lam yasbiru hum fil nar ko su yi hakuri ko kasi hakuri wuta za su shiga la ba'ida lahum anha ba su gudu wani guri da za su guje mata wala khuruj lahum min abati ta fita daga cikin ta ba wa in talabu an yasta'tibu idan suka nemi a daga musu kafa su bada hanzari wa yabdu azar suka rika fadar uzurai fa ma lahum azar ba za a ba su wani uzuri ba wala su qala lahum azarat ibnu jarir tabari haka ya fada wa in yasta'tibu ay yas'alu raj'ata ila dunya idan suka ji ada da su duniya bala jawaba lahum ko amsa ba za a ba su ba kwata kwata Allah waje kula su ba domin Allah ya san ƙarya ce domin kamar da bada a suratul mu'minun ne qalu rabbana galabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman zalimin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimin Allah yake qalat sa'u fiha wa la tukallimun ku rufe mana baki kawai bai kara magana domin ƙarya suke faɗa yayi ƙaryar nan ya kuma ya kuma to kai kuma annabi ya ce ba a tsaran mu'mini to bi a rami daya to kai matsalar sai a sare ka to dari ma a rami ne kuma kai ta miƙawa to wani mutum kaga ya sauka daga layi kenan in mumini ne to to ba zai da a sare shi sau haka ba domin annabi ce ba a tsaran mumini me ba gomul mukhalafa wanda ba mumini ba za a ta tsaran sa kenan ko ya zo shekararsa hudu yana ya zo ya yi ma daɗin baki ya ce ma kaza kaza kaza bai baka kuɗi ba kai da ya je ya yi shirme ya kuma dawo ya kuma yi ma daɗin baki sannan karo na uku in ya dawo kuma sai kuma yi ma daɗin baki ka ce ka dogara ga Allah ƙarya kake yi ƙarya kake yi ba tsarin mulki bane ya kamata ka zama kana da wayewa yayi ƙarya karo da biyu yayi na uku biyu na ɗaya da na biyu to na uku kace bai ka ba in dai da ƙuri'a ka zai zai ci to ya kamata ya dawo haka ya kamata mutane kaga akan wannan matsalar ma hadisin ya hau sosai cewa la yudabul mu'min min ju'alin marratayn ba a zaran mumini sau biyu a rami amma mutanen mu a harkar zaɓe sau goma ma an zare ba kuma abin da ya dame يلا يجب وخيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Allah yake wa qayyabna lahum qurana sai muka lazumta musu wasu abokai jami'i na alqarin an almai an almar'i la tasal batal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi wa in kana da sharrin fajarinhu sur'atan wa in kana da khairin faqaribu tahdid ya kamar ta'alimi yake fada an almar'i la tasal batal an qarinihi shi mutum ba a tambayar sa in ana sanin tabi'unsa abokinsa za ka kalla man jalata janata ko show me your friend I will tell you who you are shine kaida saboda haka fatan an karini kalla abokin sa kawai domin kowanne aboki da abokin sa yake koji wa in kana za sharrin fajani wa sur'atan sai mu dan mutumin banza ne ka guje shi da wuri kar ka zauna bi domin dole sai ya daya kai kana azumin litinin da alamin ko shi kuma baya yi shigantaka yake to dole da ya ja kullum izu talatin kake ji ko izu ɗaya waye to dole wata ran wani zai ja wani a a ji harkarsa harkar ba ta yake sai kuma ba kai to dole yau da gobe wata ran tun kana kyamar a wurin wata ran ka rika jin to eh ba zan bi ni ka je ka dawo wata ran sai ka ce ba zan raka ka amma a wajen zan tsaya ana da ana da wata ran kuma sai ka je ka ce to zan shiga amma iya zama zan yi bare kuwa bare kuwa ka tambayi wanda ya je misali NYSC za a je wannan kwanakin da za a kwana talatin wallahi in ba kai wasa ba da karfin imanin kafin ka dawo su yi rawa saboda yau da gobe yau tun kana kyamar abin wata ran sai ka ji cewa to wannan abin ba iya kwana talatin ne ana nan ana nan sai ka ji imanin ka yana duka cewa kai baka shiga harkar ba amma dai ka daina kyamar sabuwa maza da mata ka daina kyamar kana nan kana nan zaka ji wata dafa kuma za a ga ba duk ɗan uwa ne kware kuwa kana cikin a ce duk ɗan uwa ne kuma ka rika jin ba ka komai sauran kwana goma a fita wannan shi ganta kana ka take to shi matsalar sabo ke ne inda zaka zauna a rika yi yau da gobe to shi kenan na ga wanda ya je limami ne a garin su Allah wani wani mutumin katsira da da kalle sai da gana ya goyo ya goyo wata ta goya shi to da ga gari yawa ya irin wannan abubuwa ya goyo Allah ya jauki to shi za shi za ko yana da wannan illar maganin barkar a fara kawai shikenan domin kai ba kanin annabi Idris bane ko annabi Yunus ya kamata ka kiyaye to shine Allah madaukakin sarki yace sai muka lazumta musu qurana wanda suke kalilai fa zayyanu lahum suka tsawata musu ma baina aidihim abinda yake ga wasu ne kenan duniya cewa duniyar nan fa yanzu muka fara cinta kaga mutum ya yake kara 35 bai yi auren fara ba amma yana ganin ba komai ai duniyar ma ba a fara cinta ba ba Allah kana shekara 40 ko baya zaka fara yi saboda haka am shi wannan tsarin bature ba cewa ai ba annabi za a turo ka ba da annabi za a turo ka sai a ce life begins at 40 tunda annabi za a turo ka amma kai wai dan da ya zaka kare ba wanda ya sani daga wannan lokacin ka fara duk karfin ka in kana dokan abu a tsufu wato a tumfiye likita zai fara physiotherapist zai fara ga ya ba to kai an dai duk karfin ka domin wata ran kai dauki abu a tumfiye yake kai wallahi sai dai a ta gyara ka ba kai saka koma ba haka za ka yi ta fama ai ta gyara ai ta zo kai ta zo a nema gaji ba ruwan Allah wannan shekara arba'in din tana zuwa to ka ja baya to kaga wataƙila ko aure bai ba amma yana ta shuka tsiya yana ta shuka tsiya to shi da Allah madaukakin sarki yake to fa zayyanu lahum ma bayna aydihim sai su rika kawata musu abin da ke gaban su cewa rayuwar nan ba ma fara ta ba za mu tuta da tsinke haka ke dan zai gaya ba wa ma kalfahu sannan ya rukar da kai lahira cewa lahira da ake faɗa shi ne wa ma kalfahu tare ta kawai ai ma mutu ba abin da za a yi a baka ai ma barbarar tunanin cewa ba abin da ake a kabari eh sannan kuma za a tashe ka a wata nation din kamar da wasu kiristoci suke faɗa cewa a wata a wata to ko kiristocin da suke da wannan aqidar sun yarda da cewa za a tashe ka ne in kai mutumin kirki ko su sun yarda mutumin banza ne kai ba za a tashe ka mutumin kirki za a tashe shi ya ya mutu a Najeriya shi zai iya ganin sa a Ghana sai ya tashi a sai ci gaba da rayuwarsa amma bai sai da Najeriya ba aba mala ai ai wato addinin musulunci shine addini yanzu wannan ai akwai tabin hankali a ciki ko ya tashi a Switzerland ko ko Denmark ko kaza ya tashi a sanya rayuwarsa a can har ya mutu ba zai ga nan ba in ya kuma mutuwa sai a kuma tashi sa wani gurin kenan Allah ya tawaki to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan cewa ba bayin aidi wa ba kalbau wa hakka alaihim al'azab qawli sannan sai alqawli ya tabbata a kansu mun yi wannan magana a baya to a dinda kaji alqawli to azaba ake ne wa tabbat kalimatu rabbika ko saboda kalimatu rabbika azabu rabbika kenan cewa azaba za ta tabbata a kansu fi umamin cikin wata al'ummomi da karkalat min qablihim wanda sun shude kafin su min al-jinn cikin aljanu wal insi da kuma mutane kun gani domin Allah da ya turo annabawa annabi alaihi salatu wasallam ya turo shi ne zuwa ga mutum da aljan yadda za a yi wa mutum a hisabi haka za a yi wa aljani shi za a tashi tura mutane wuta ma haka za a tura aljanu wuta su ma wanda suka ƙi bin Allah domin da awar ta mutane ce da aljanu shi za a ce da suratul jinn ma ga shi nan saboda haka yadda annabi ya zo yayin mutane wa'azi ya je musu wa'azi su ma wa istarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu anfitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana ga kinan da kansu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa mutaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallah kaga ya kirawo su kenan cewa ku auka kiran Allah ya ku mutanen mu saboda haka wannan shine to shine min al-jinn wal ins innahum kanu khasirin Allah yake hakika sun kasance mutane waɗanda suke khasirina wato asararu waɗanda suke asara Allah ya kiyaye mu Allah yake ni قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الله يكي وقال الذين كفروا سيك جوانا دسكي كافر في سنة جوا لا تسمعوا لهذا القرآن خرقوا سوراروا أن القرآن خرقوا سوراري والغوا فيه كرقا يهرقوا da yasassun maganganu ko ihu ko tafi ko kuma a kira masu kiɗa kuna wa'azi kuna karatu su suna yi shine wannan wal gawfihi la'allakum taglibun ko kai galaba wannan dabi'a ce ta kafirai akwai wani abokin mu yana nan lokacin da ya dawo daga Masar a cikin gari ya zo an gwata ya ga matasa haka shi kuma gwani ne Allah ramma ne na alqur'ani kuma ya je masa yayi karatu sai ga daga wannan zaman da ake wasu daga cikin matasan sai suka zo suka ce ai kawai da qur'ani ya sa musu yake musu to kofar gidansu wani ne daga ciki to nan kuma gefe akwai iyayen su da yawa sun yi gurin su kuma karka suke wallahi a tarika bugawa take ba za a karatun nan ba da kanke sai da mai gidan irin manyan mutanen nan ne da tizai aka zo aka ce ai kaza kaza yace yace qur'anin za ku hana kofar gidana yace wallahi ba wanda yake ta shi ya za akai na sai da suka yi sauka aka yi sauka haka aka yi amma ta wurin jigantaka haka kawai ta ce wallahi ba za a yi ba su kawai kan zama suke ba da da yamma har zuwa dare ai ta karka ana nan wannan ai ta buga ana ta cewa shi ne kawai wai ba za a yi karatun qur'ani ba wallahi shi da kakka je da kai ruwa ina ji da kanje har sai da ke tsinye je gaban hakimi sai da yaji kuma dole su suka yi nasara to wannan mai gari yawa ya a cikin birni a cikin birni ba a wani guri ba daban ba ba a zaben gari ba a cikin birni saboda haka ka zo irin wannan abubuwa ne wanda suke suna da asali tushe kafirai ne in annabi ya zo yana karatu sai a zo a ta ihu ahu irin wannan abun a sa yara su ta ihu su ma suna yi saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to Allah madaukakin sarki yace wal gaubi kafiran nan suna cewa kar ku saurara ai wasu suna cewa iya gudun ka iya ladanta ai in gaskiya ne ka bari a saurara man sai a bambanci tsakanin tsawa da tsakuwa ko ba haka bane yawa ai mutane masu hankali ne lokacin da kake neman gaskiya ko ko kai karatu ba Allah cikin hikimarsa sai ya sa ma wata ilhama wallahi malamin nan da yake bayani in gaskiya yake faɗa ko za ka rika jin ta daga bakin ka zuwa zuciyar ka take kai kanka baka kai shi karatu ba amma lokacin da yake faɗa san zuciya ko za ka ji a jikin ka cewa wannan maganar da yake faɗa shi ma ba ya san ba haka ba sai Allah ya ma ilhama haka Allah yake wa duk mai neman gaskiya daga lokacin da kake neman gaskiya Allah zai ma ilhama duk malami ko wanda iri ne in ka tsaya sauraron sa za ka Allah yana buɗa ma cewa wannan abin da yake faɗa haka yake idan babu gaskiya sai Allah ya gaya ma cewa wannan abu ba da gyara ya ga ba kai ki karatu ba amma kana iya bambance tsaba da tsakuwa yawa to saboda haka mutukar gaskiyar kake ne ma to Allah zai ba buɗi to shine la tasma'u li hadha alquran wal gawfihi cewa gurka harbowa kuna fadayya ta sun maganganu la'allakum tadribun ko kwai nasara in ko hana shi yin karatun ku ku zo ku yi ta ku ce ban ta karfe ku yi nasara ku ja mutane sai Allah yake
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون Allah yake balanzikan allazina kafaru azaban shadida da sannu za mu tantana wa waɗanda suka yi kafirci azaba bi tsanani ne raɗaɗi wala najziyannahum kuma da sannu za mu saka musu atwa allazi kanu ya'malu mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa zalika wannan abin da muka faɗa inji Allah jazaa'u a'da'illahi nar shine sakamakon makiya Allah wuta duk makiyin Allah sakamakon sa to wuta lahum fiha su wato suna da wannan wutar a cikin sa darul khuldi shine gidan su na dawama ba fita shine lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu bi ayatina yaj'alun wannan shine sakamakon abin da suka kasance dangane da ayoyinmu ya ji haduna suna mutantawa ba suna mutanta cewa ba wuta ba daga duniya sai kaduna to yanzu sun ga cewa ba daga duniya sai kaduna ba lalle daga duniya sai kiyama to shine Allah ya ce wannan shine jaza'an bima kanu bi ayatina yaj'alun fi sakamakon abin da suka kasance suna mutantawa dangane da ayoyin sai Allah ya ce قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
هلا مدعوك تنزل كيتي وقال الذين كفروا سوى أن استكابرت ذلك kaga za su faɗa kenan yau ce ranar alkiyama amma an kawo shi da fi'ili ma bi saboda sai ta tabbata dole idan Allah ya faɗi magana kamar wato abin ya faru ne shi sai ya kawo da fi'ili ma bi cewa sun gama wato sun faɗa ma an gama duk abin da Allah ya faɗa wa kafirai ba ku ganin mu'jizar Qur'ani sun ki su canja sai Allah ya ce za su ce kaza har kafiran ne sai kuma su faɗa din ai kamata ya ku zo ku dace ku ce tunda yake za mu faɗa to ba za mu faɗa ba Allah ya ce za su faɗa kuma su faɗa din to shine Allah ya ce qalan ladina kafaru kaga alƙawari nan wanda yake cikakken mutum ba baya faduwa wallahi da ranar Allah akwai wanda yayi ma alƙawari yace yanzu karshen wata ka zo karbu dubu goma kafin ka zo za ka je ta domin ka san ba faɗi za a ba da ita wani ko yayi ma alƙawarin ma ko manja ba za ka yi ta kwata kwata domin ka san sai kai mace ne sau ɗari ne sai ce ma yana gani ba zai baka ba to wallahi da alƙawarin Allah shi ga da yake wa yaqulul ladina kafaru ba ko sai yaqulul ladina kafaru a'a qalil ladina kafaru waɗanda suka kafurta za su ce rabbana ya ubangijinmu arinal ladaini ka nuna mana waɗannan guda biyun da ya kawo shi da tasliya alladaini adallana mutum biyun da suka batar da mu bangarorin mutane biyu da suka batar da mu ko kuma jinsi biyu da suka batar da mu min aljinni cikin aljanu wal insi da mutane naj'aluhu ma tahta aqdamina mu sanya su a karkashin kafafuwan mu suna cikin wuta ba suke faɗa wannan ya ubangiji mun yadda yan wuta ne mu ya ubangiji dan isar ka nuna mana waɗanda suka batar da mu bangaren mutum da aljan za mu sanya su a karkashin kafan mu li yakuna min al asfalina domin su zama a can kasa eh su zama sai suna innal munafiqina fi dharkil asfali min an nar to suna so yanzu a nuna musu wanda suka batar da su suka jaza musu su zama sai suna kasan su rika kasa sun yadda su ja wutar amma dai su suna kasan su shine mala ibn kathir yake cewa wannan magana da ake yi akan nan shine yake cewa a wato ana magana akan iblis shine minan jinni din an gane ko iblis wa ibn adam da dan adam allazi qatala akahu wannan da ya kashe dan uwan sa waye ali aji ya tushe dan ne iblis ya zo a bangaren aljannu shine goga gaba ɗaya zai jawo duk wannan shedanin da ya dora akan wato shedanci shine gogan to haka bangaren mutane shi kuma kadi shi ya fara laifi a duniya tsakanin kabila da habil saboda haka ya kashe habil duk wanda ya kisa yana wuyansa har duniya ta kai haka annabi ya faɗa duk wanda yake sankai duk kisan kan da ake yanzu yana wuyan kaji yana da kamanni da zare an yi kisan kai an kashe mutum biyu goma sai a wasu kamanni saboda haka shine yoga to masu kisan kai za su yawo wani a nuna mana kaji da mutum ya ji a ƙasan mu ya gine ne ya kuna min al-asfali haka sufyan sauri ya karɓo ruwaya daga sayyidina Ali yana cewa Iblis ne da Ibn Adam shi ma haka ya faɗa alladhi qatala akahu haka Imam Suddi ya faɗa fa Iblis ya da'u bihi kullu sahibi shirki Iblis duk wani mai shirka zai kira shi shi ba yake bayan kan gurin duk wani mushriki ya tawo karkashi na haka Iblis ya ce Ibn Adam ya da'u bihi kullu sahibi kabira shi kuma Qabil ya ce duk wani mai kabira banda kisan kai kawai duk mai kabira duk abin da aka kira shi babban laifi to shi ma ya tawo guri na to shine Allah madaukakin sarki yake wato liyakuna min al-afdalin sai Allah yake ni aya gaba innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah madaukakin sarki yace innal ladina qalu rabbuna Allah hakika waɗannan da suka ce wato ubangijin mu shine Allah thumma taqamu sannan suka daidaita ta tanazzalu alaihim almalaika malaiku za su rika sakkowa zuwa gare su suna cewa da su Allah ta kafu kada ku ji tsoro wala tahzanu kar ku damu kar ku bakin ciki wa abshiru bil janna kuma albishirinku ku yi albishir da aljanna allati kuntum tu'adun wanda aka kasance ana sai muku alƙawarin ta to an gaba Allah Allah zai sa ka aljanna idan ka jinji zai ma kaza zai kaza nahnu awliya'ukum mu ne mazubin talamarinku in ji mala'iku fil hayati dunya a rayuwar duniya wa fil akhirati haka nan a rayuwar lahiran ba walakum fiha ma tashtahi anfusukum ku sani cewa a cikin aljanna kuna da duk abin da ranku yake sha'awa walakum fiha ma tad'un sannan za a ba ku duk abin da za ku wato za ku faɗa kuna so shine ma tad'un abin da za ku ce kuna son sa za ku yi oda nuzulan wannan duk jarar bakin ki min gafurin daga Allah ba da gidan su da kai aka kawo ta ba a'a daga Allah madaukakin sarki min gaburin mai gafara rahimin kuma mai jin kai mala yake innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ay akhlasu al-amala lillah mutanen da suka wato tsarkake aiki ga Allah madaukakin sarki suka samu kyakkyawan tauhidi da duwa ke wa amilu bi da'ati Allah ta'ala alama shara Allah lahum suka rika yin aiki da yi wa Allah biyayya dangane da abin da Allah ya shara'anta an tambayi Abdullahi da Abbas ayu ayatin fi kitabillahi arqab wata ayati a cikin wato cikin cikin ayoyin Allah madaukakin sarki wacce take da hukuta da sauƙin gaske qala qawli zayti fadan Allah da yake innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu ala jahadati Allah ilaha illallah yace abin da ake nufi da shi shine wato kalmar shahada da haƙoƙinta Imam Zuhri yace tala Umar hadi al-aya ala al-minbar sai na wuri ya karanta wannan ayar akan minbari thumma qala sannan sai yace istaqamu wallahi lillahi bi da'ati yace ku daidaitu zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar yi masa biyayya wa qala ali bin abi talib ani bin abbas qalu rabbuna allah thumma istaqamu ala ada'i fara'idihi abdullahi da abbas da sayyidina ali suka ce wato daidaito a gurin Allah shine biyan haƙoƙin Allah na farillai wakaza qala qatada imamu qatada ma haka yake haka nan asan ribasari yake cewa Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqama yana wannan addu'a ya ubangiji kai ne ubangijin mu ka azurta mu da daidaituwa hasan ribasari yana yawan wannan addu'ar Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqama ya ubangiji kai ne ubangijin mu ka azurta mu da istiqama domin kaga annabi alaihi salatu wasallam ya ce fastakin ka ba wato ko tun mastakin ka mai da zamu ji a hadisi nan gaba cewa wato can kuma aya ta ce fastakin ka ba umirta a suratul hud cewa ka daidaita kamar da aka umarce ka to ka rika roƙon Allah ya sa ka daidaita da yaji ne yake cewa farzuquna al-istiqama wa qala abul aliya abul aliya rayayi kuma yana cewa sun mastaqamu ay aqlasu lahu al-amala wad-din suka tsarkake addini zuwa ga Allah da addini wato da kuma aiki zuwa ga Allah da kuma addini Imam Ahmad daga Sufyan an Abdullahi As-Saqafi yace qul ya Rasulullah yace wata rana na ce ya ma'aikin Allah hadithni bi amrin atasimu bi ba ni labarin aikin da zan zan yi riko da ko wani al'amari kala ce yace qul rabbi Allah rika cewa ubangiji na shine Allah thumma taqim sannan ka daidaita قلت يا رسول الله sai nace ya ma'aikin Allah ma aksaru ma takafu alayya mene mai mafi girman ko mafi yawan abin da kake jiye mun tsoro ya tambaya annabi alayhi salatu wassalam cewa menene wannan abin da kake jiye mun tsoro wanda yake mafi girma ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi karabi lisani nafsi sai annabi ya kama gefen harjansa sun magana sai yake hada wannan harje ba shi zai kai kai baro zai faɗi kalma ɗaya ko guda biyu wallahi sai kai furjin na shekara 20 ko 40 kalma ɗaya ko biyu ba sun furtancin da wajen da yake cewa jimla mufida iya wannan zaka faɗa kuma abubuwan da mutane ba sani kun san shi a doka ba a ta ba ma a dokar Allah ba a dokar Najeriya ba yadda za ka kalli mutum ka zage shi a fili akan ka rubuta a waya ka zage shi duk ɗaya to haka a gurin Allah ba wanda ya zagi mutum ido da ido hakan ya rubuta a waya ko ya lakin zagin daidai ne da wanda ya faɗa inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm saboda haka kaga sai ka kiyaye cewa da hannunka da idanka da bakinka duk abin da za su yi Allah sai ya tambaya akai to kaga shine wannan abin da yake faɗa yake to annabi alaihi salatu wasallam ya rike gefen harjarsa yace kai kula da wannan Tirmidhi da Ibn Majah duk sun fitar da hadisin kuma hadisi ne mai kyau. Haka nan Imam Muslim ya fitar a cikin hadisin sa inganta littafin sa ingantacce da Imam Nasa'i daga Sufyan ana Abdullahi Saqafi yace wata rana nace ya ma'aikin Allah kulli bin islami qawlan hadisin Nawawi da ya mun a cikin musulunci wata magana da la asalu anhu adam ba'da bayan kabbaran ta bai kowa akan wato akan wannan kalmar ba قال يجي قل آمنت بالله ثم استكبر kace na yi imani da Allah sannan ka daidaita sanne fadi cikon hadisin to shine innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu tatanazzalu alaihim almalaika imam mujahid yake tatanazzalu alaihim almalaika da imam tuddi zaid bin aslam suka ce ana nufin ta tanazzalu alaihim almalaikatu inda almaut lokacin da mutum ya zo mutuwa mutuwa sai malaiku su sako suna cewa da shi Allah ta kafu karka ji tsoro Allah ta samu na cikin wayannan mutane wanda malaiku za su zo su kwantar ba da hankali cewa karka tsorata shine Allah ta kafu aini ma taqaddamuna alaihi min amri al-akhirah dangane da abubuwan da kai na lahira karka ji tsoro karka damu su kwantar ma da hankali dama burkicin kenan ko baka san me zaka tanar ba to sai malaiku su fara kwantar ma da hankali cewa karka burgita wala tahzanu ai alama wato kallabtumu min amri dunya sannan kada ka shiga damuwa dangane da abin da ka bari dangane da abubuwan duniya shine min waladin wa ahli ƴaƴanka da kuma wato matarka da matanka karka ji doro za a kula ma da su Allah zai kula da su ai da yawa wani zaka ga in girma annabi cewa alwaladu majbanatun mabkhalatun shi da ka ga mutum da bai da tsoro da ya fara haihuwa kuma yanzu sai fara a ta dukiya sai ya fara rage kashe ta saboda yana jin cewa kar ya mutum ƴaƴan nan ba su da komai mutum ne mai iya kyauta da zai ba da dubu goma a gidan amma yanzu ya sun fara taruwa ya fara kallon su to sai ya fara ba da dubu biyu ko uku saboda tunanin wa'annan ƴaƴan haka annabi ya ce suna sa mutum tsoro da rowa da wanda Allah ya sani ya sama tsoro su sama ruwa to sai a gaya ma karka damu ƴaƴan inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin Allah ji zai kula da ƴaƴanka sai Allah ya kula ma da to to sai su gaya ma ƴaƴa da iyalanka wa malin audaini da dukiya ko baki karka damu fa inna nukhlifukum fihi za mu kula ma da su haka Allah zai sa a yi ma albulke to wa abkiru bil jannati allati kuntum tu'adun sannan ai muku albulke da aljanna da ake kai muku albulke alƙawari da ita fa yubashirunahum bi dhahabi sharri wa usul khair sai malaiku su wa mutum albulke cewa duk wani sharri ba zai same ka ba alkhairi zaka tara wa hada kama fi hadithil bara kamar yadda ya tabbata a hadisin bara bin azib dogon nan wanda yake magana akan kabari in kana san magana dama cikakken magana akan kabari hadisin barawu dan aji annabi yake innal malaikata taqulu li ruhil mu'min malaiku za su wa ruhin mu'mini idan suka zo dauka ko kurji ayyatuha ruhu tayyibatu fil jasadi tayyib kunti ta'murina an gane cewa ke wannan ran wanda take wato mai kanki ki fito daga jikin da yake mai kanki kamar yadda ka kasance kina rayuwa a cikin wannan ran haka yake mutu ai kaga lokacin da Abdullahi da Abbas ya rabu an taba kai shi makabarta an ji wannan murya cewa an ji wata murya cewa an ce ya ayyatu an nafsul mutma'inna yurja'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati wannan ka tafi kai shi kace sun ga wani farin tsuntsiya zuwa shige mace ce likabari aka raga inda zumbin nan yake sannan da aka zo za ta aka bari aka ji wannan muryar cewa ya ce wannan ran wanda take da tsakiya yadda ayi ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangiji radiyatan kina da yarda mabiya abin yarda fadi kuli bi ibadi ki shiga cikin bayina wani kuli jannati sannan ki shiga aljanna wannan kabin da kika je sun ji wannan muryar sun ga tsunsu kuma ba su ga kowa ba Abdullahi da Abbas an gane ko ki zo da haka malaiku za su zo ke ukhruji ila ruhin wa raihan wane mutum rauhin wa raihan ki fitar zuwa zuwa ga wato kanki wa rabbul ghairu gabban ki koma zuwa ga ubangijin ki wanda baya saki haka mu'mini za su ga malaiku za su ga wa mu'mini Allah ka samu na cikin wayannan mutane wakila sai kuma aka ce a wata faɗa cewa innal malaikata tatanazzalu alaihim yawma khurujihim min quburihim sannan malaiku kuma za su wato za su ƙara sako musu ranar da za su fito daga kaburbura su ƙara dawowa su ƙara ma albushi cewa ka ƙara nutsuwa ka kwantar da hankalinka haka ibnu jarir ya hakaito wannan magana daga abdullahi da abbas wa qala zaid bin aslam yubashirunahu inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yub'ath zaid bin aslam ɗaya daga cikin manyan sahabbai yake cewa wato malaiku za su sako mutum lokacin da za a ɗauransa wa fi qabrihi sakko mata lokacin da aka ajiye shi a kabari sai ya ji zama sannan wa ina yub'atu da lokacin da za a tafi domin kaga zaman ka a kabari ya fi kowanne tsawo wa fi kowanne zama tsawo na ga ba ku wannan misalin dan sai na Abubakar yana kwance a cikin kabarin sa ya shekara 63 a duniya amma yana kwance a kabari shekara 1400 misal al-aqal kenan da ajiran kaza aka ce bayan ko kuma ka ce da goma bayan hijira da shekara biyu da wata biyu sai na Abubakar ya bar duniya to tun wannan lokacin yana zaune ayyukan sa ne suke kai ya zama kawai da mala'iku na kirki mun na rahama su suke kai ya zama na to kai ma ba haka za ka yanzu ka kanka mahaifin mahaifinka shekarar sa nawa kwanta kenan shi ma mahaifinsa shekara nawa kai ka san shekara nawa za ka yi a kwanci to shi za wannan rayuwar da kai kake karunta daga lokacin da ka balaga har zuwa lokacin da ka mutu su za su taya ka zama a kawai ya kamata ka yi abokin domin ka samu abokan zama na kwarai an fahimta da kyau ko wannan shi ne saboda ka ga rayuwar da kai a duniya kankanuwa ce kankanuwa ce wanda za ka yi a kabari barzak da wanda za ka yi a lahira su ne masu tsawo shi sa da kansa Allah yake cewa wa inna daral akhirati la hiya al cewa rayuwa ba da ake faɗa rayuwar lahira ita ce rayuwa wannan duk da kake yi to mun tabu ne ba kai komai ba domin ta kabari ma ta fi ta barzak ta fi ta zaho balle gara ta lahira wane mutum to shine ma da yake gaya mana anan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ay taqulul malaika lil mu'minin kaga a can zaid bin aslam yake fi kabrihi inda mautihi yayin da mutum zai mutu wa fi kabrihi wa hina yub'ath da lokacin da za a tafi wa hadha al qawlu yujma'u al aqwal kulluha wannan maganganun gaba ɗaya za a tattara su duk za ka haɗu ba cin karo wa huwa hasanun jiddan وهو الواقع بالذات فاركما نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة mune majibin jalabarin ku a wannan rayuwar ta duniya da kuma lahira ai ta kulul malaikatu lil mu'minina inda al-ihtiza malaiku za su ce wa mu'mini lokacin da ya zo gargara yayin da malaiku aka fara jin ransa cewa za su ina nu auliya ina nu kunna auliya uku mu ne majibin jalabarin ku ai qurana akum fil hayatid dunya mu ne abokanku a wannan rayuwar ta duniya karinan ku duk abin da za ku muna tare da ku nusabbidukum wa nuwaffiqukum Allah zai dora ma malaiku wanda za su rika taya ka duk lokacin da mutum da ya taho zai kauta hanya sai su dawo da idan mutum ya zama mutumin kirki to mu muke dora ku akan hanya ba daidai ciya wani hafazukum bi amrillah sannan muke ba ku kariya da umarnin Allah lokacin da ka zo fitowa daga gida kace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah annabi yace sai a baka malaiku su kula da kai wanda za su baka kariya kaga dutsin ne dai malaikun wa kadhalika nakunu ma'akum fil akhirati nu'nisu minkum al wahda fil qubur haka nan da kun wato kun kun mutu kuma kun tafi kabari sai mu je mu dauke muku cewa wannan firgitin da ake samu a kabari din mu kawo muku dai wa inda nafakati fi sur aka lokacin da za a busa a cikin kaho wa nu'minukum yawm al-ba'thi wan nujur sannan mu nitsar da ku lokacin da za a tashi mutane a tattaro su wa nujawizu bikum sirat al-mustaqim sannan mu taya ku tsallake sirati wane mutum wa nusilukum ila jannatin nan daga nan sai mun raka ku zuwa ga aljanna wanda take ma'abociyar ni'ima wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum to a cikin ta ne za ku samu duk abin da ranku yake so aikin jannati min jami'i ma tasaruna bimma tashahihi nufus a cikin aljanna duk abin da ranku yake so nan wato kuma rayukan ku suke kauna wata kilo da ra'ayoyin wanda zai zanto zukatan ku za su ji dadi idan kun samu walakum fiya ma tad'un sannan za ku za ku samu duk abin da kuka nema shine min ma talabtum wajadtum duk abin da kuke so za a kawo muku yalla yake nuzula wato ayyubi ya fatan wa ada'an wato liyafa Allah zai muku shine wajen wato gara ce Allah zai baku min gabore da inda ga ubangiji wanda yake wato rahimin kuma mai jin kai lokaci ya riga yayin nan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa ni dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka oke wannan kamar tambayar da muka yi tafi da ya wuce kenan wani ce nan da jina amanu wa kanu yattaqun na wa man da ita um fa an tara lahum baqiya muka ce da wani ilimi ne nemo mana amsoci wanda yake mal amsa shi ne ba cin karo a cikin ayoyi bisa dalili kamar haka yace ba amma ali fastakbaru fil ardi bighayri al-haqqi وقالوا ما أجد منا قوة وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى yake duk ayoyin nan malam guda biyun ba sun karo su ma a tsakanin ita ayar da take cewa ba an tara lahu min bakiya tana magana ne akan waɗanda suke kafir suka kafirci da kuma waɗanda suka yi girman kai a cikin to cikin wanda suka kafirci suka yi girman kai a cikin su to ita kuma ba mu jahil ana ata ana ana yi wa kafirai tijara cewa su da suka biyo bayan adawa da samudawa shin sun gara gowarsu saboda haka bai fahimci cin karo ba tunda yana ganin wato ana mafahimtar lau bin bakiya a kan kafirai da ake magana waɗanda suka yi girman kai na baya sun ga ragowa cikin adawa da samuda ka taba jin labarin cewa akwai ba'adi a garin Italy ko a garin wata kasa a duniya shine bayanin da wale wanda ya rubuto wannan yake cewa ana magana ne ba cin karo tana magana da kafirai wannan da nan najina amanu wa kanu yattaqun yace ita kuma ayar tana nuni ne akan cewa hakika a cikin adawa da samudawa akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsira da sai dai duka ga bincike ba mu san ta yaya aka tseratar da su ba amma ita ayar ta tabbatar da haka wannan wato a birane ne mai kyau kuma ya yi tadabburi kwarai da gaske da gare da irin wannan ake bukata cewa afala ya tadabbaru na alquran am ala qulubin aqfaluha ai shi yake nuna ruwan da ake zuba ba a kwando ake zuba su ba abokin karfi na roba ma domin na karfe ne ke tsada na roba da tsari aka ake zuwa wannan ko jaka babu wanda ya rubuta wannan ya ina ji daɗi kwarai da gaske kuma ya ƙara mun ƙarfin gwiwa cewa akwai ɗalibin ilimi kwarai da gaske cewa wanda suke bibiya bayanin da yayi ko jaka babu yana kan hanya cewa kaga babu cin karo cewa in bata more ni zai ce an ci karo kuma ba cin karo ba cin karo wannan tunanin da yayi tunani ne mai kyau muna fata Allah ya ƙara hasken makaranta Allah madaukakin sarki ya dace da mu na'am to shi ma sai ɗan ICT bibiya ta yi wa ciki saboda haka hadisi shi ma sai daga ciki shi ma Allah ya ce da zai ya samu karuwa namiji ko mace ba ta ne ba mu ko su haka ake cewa to muna fata Allah ya raya Allah ya ɗauki zirfi ya kai ya ba ba ya buɗe kofar sai to za mu ta jira mu ji sauran kuma muna roƙon Allah maka bikin zirfi ya mutu albarka ya ba shi ko kulawa da shi muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da sabobin da madaukaka wanda ke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatun masu neman aiki da masu neman jari da kasuwanci da sana'a Allah ka taimake su Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunan da jawa wa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya akwai wani da cikin abokanmu da muke da awa mahaifin da ya wayi da shi kawai da stroke amin amin da kawai muna roƙon Allah ya tafi fafa da Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya da tsoriya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kogin da madaukaka wannan kasa ta mu Allah ka zauna da ita lafiya mata ta mu da kauce hanya Allah ka tafi da ita da mu da su hanya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kogin da madaukaka waɗanda suka ta aure a gaba da wanda aure ne ko a gaba Allah ka jiga da mu waɗanda suke biyu da juna biyu Allah ka tafi da lafiya اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا برحمتك يا ابي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اللهم